بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الكلك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم sura da yake sura ce da mata maka kullum dai abin da zai kara tabbatar da aƙida shi ne take sura gaba ɗaya a yaushe dai abin take so da tabbatar idan an mutu za a dawo kuma tana so ta nuna cewa allah subhanahu wata'ala shi ne komai kuma duk abin da ya ga dama shi yake yi ya san abin da yake koyi da abin da yake fili sammai da kasai da abin da yake cikinsu shi ne ya yi shi ya aiko manzo shi ya yi halittar farko kuma shi zai ta ƙarshe wato ta maimaitawa ta mayarwa kuma yana nan duk wanda ya yi abin kirki ya bi allah ya bi manzansa zai samu kyakkyawan sakamako wanda kuma ya bin Allah ya bin manzansa shi kuma zai samu mummunan sakamako kun dai abin da suwar take maimaita kenan sai dai kuma kullum takan yi kullum wato an ce rai dangin goro idan ta faɗi maganar azaba ta kafirai kuma sai ta kawo kuma rahama ta mume sannan ta kawo azaba haka dai to min ji a baya yadda Allah subhanahu wata'ala ya san komai mun ji irin yadda zafin magagin mutuwa yake kuma sannan mun ji busar kaho na biyu wanda shi ne tashin alkiyama akwai busa ta farko wacce za a mutu gaba daya busa ta biyu kuma wacce za a tashi sai za hun kiyamun yanzu to mun ji wannan Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ka da waɗanda za su zauna tare da kai masu kula da abin da kake yi idan za ka yi abin kirki akwai mala'ika sai ya ce maka maka kuma ya rika nushe ka ga abin da za ka yi ga abin za ka yi in ka bi shi kenan irin wannan rana ba za ka ji kunya ba ba za ka samu damuwa ba kuma ga shaidani shi ma ya haɗa ka da shi wanda shi kuma yana nushe ka ne yana nuna maka abubuwan da ba su da kyau in ya samu dama gurin ne to shi kenan za ni tatar da muje mu yakin karayatar da su kai shi kenan kawai sai ya biye maka ci gaba da taimako shi shaidan ba zai batar da mutum haka kawai ya samu mutum na kirki ya batar da shi ba zai iya ba dama sai an samu wata alama ta wannan mutum dama akwai karkata a zuciyarsa ta rashin kirki to yi to sai ya biya bai kuma ya taimaka masa shi ma haka mala'ikan yi haka kawai farar ɗaya ba zai samu haka kawai wanda ya kasance batacce ne kuma shi sai ya shiryar da shi ba sai wanda ke akwai alamar shirya zuciyarsa tana da alamar karɓar shirya to shi kenan sai ya sai ya taimaka saboda haka shi qur'ani kamar yadda ƙarshen aya cikin wannan sura za ta gaya mana fazzakir bil qur'ani man yakhafu wa'i wanda za ka yi wa'azi da ƙur'ani sai mumini wanda yake jin tsoron azabata ba wai kafi wanda wanda baya jin tsoro ba ba daga ƙur'ani duk wa'azi ne amma ga masu tsoron Allah hudan ne shirya lil muttaqina ga wanda suke da tsoron Allah ba hudan ne lil kafiri ne ba kai sai ka rika tsammanin sha zama hudan lil kafiri ne a shi ƙur'ani hudan ne lil muttaqina to wannan shine saboda haka yanzu muna da halittu iri biyu akwai sa'in wa shahidun akwai mala'ika ɗan rakiya wanda zai raka ka har zuwa gidan da ka zaɓarwa kanka ko gidan aljanna ko gidan wuta Allah kiyaye akwai kuma shahid wanda shi kuma shaida ne akan abubuwan duk da ka aikata a duniya kyakkyawa ko mummuna yana rubuce prepared wato an yi documentation ɗinsa an yi documentation ɗinsa yana nan jahis ba abin da ya rike mali hazin kitab la yugadiru sagiratan wala kabiran illa ahsaha wani irin littafi ne wannan ba abin da ya bari babba ko karami sai ya rubuce ya lissafe shi ya canne shi shine wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid sai qarini an ce mala'ika ko wannan wanda ya kasance yana rike da wa'annan takaddun ce haza ma ladayya wannan shine abin da yake guna a ti yanzu gashi a halarce gashi a kammale littafi ne gashi rubutacce sai Allah ta'ala ya ce to alkiya shi jihannama kullu kafarin anid idan ya kasance wannan an ce mala'ika ne idan ya kasance wato yadda ka'idar da take da a hanya mai sauki shi wannan ƙarini wanda yake shaidani ne shi ma da littafi na abin da duk mutum ya aikata wanda iya da hujjoji ga su a hannunsa yanzu wanda wannan mutum ya cancanci shiga wuta kawai shine wannan shine littafin da yake hannunsa shi ya tabbatar da cewa wanda Allah ya hada su da shi din nan cewa dan wuta ne saboda haka ba zai rabu da shi ba har sai ya ga ya shiga wutar shi kuma mala'ika wanda Allah ta'ala ya hada ka da shi shi kuma ba zai rabu da kai ba har sai tukunna ya ga ka shiga aljanna ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين wanda duk ya kasance amma fa sai wanda baya zikiri fa ba kowa ba to wanda baya zikiri nuqayyir lahu shaytan to sai mu hada shi da shaytan mu gwa masu wa huwa lahu qarinun ya zama ko da yaushe abokin hadin sa ne abokin burmin sa ne abokin sa ne a ko da yaushe inda duk zai shiga ma kana li basharin an yi kallima hula ila wahayin aumin wara hijab a yursul rasulan fayuhi bi izinihi ma ya sha to ita wannan aya tana nuna cewa Allah ta'ala yana hada mutum kowanne mutum da kuma mala'ika wanda zai rika umartasa da kyakkyawan aiki kuma kowanne yana tare da shaidani wanda zai rika zuga shi ya rika mummunan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi har da kai shi ni ma har da ni amma ni na yi sa'an nawa shaidan ya musulunta ya zama daga cikin sahabbai na to shine sai Allah ta'ala ya ce alkiya fi jahannama kai wannan shedani wanda kake rike da hujja ta wanda na hada kada shi cewa dan wuta ne to ka je ka jefa shi eh ka je ka anjiza shi a cikin wutar jahannama alkiya ko da shi wannan sa'in wa shahid sun zama bi kenan to su je su tun da game shaida game littafi mai rubutu to ku je gaba daya game korawa ko da zai wata gaddama kuma ga shaida to ku je ku jefa shi a cikin wata jamuna ko kuma wannan umarni ne aka yi wa mala'ika mai tsaron wuta maliku za a ga cewa ta sanya ce alkiya ku biyu ku je ku jefa to a ka'idar larabawa ɗaya ma akan yi masa lamiri irin na biyu to saboda haka mu yi wa maliku hazinin nar da shi ake mu yi wa kuma da wannan sa'ikun wa shahid na ɓangaren kafin na ɓangaren wanda ya cancanci wuta kulla kafarin ani kowane irin kafin ani wanda ya kasance wato mai tsaurin kai mai taurin kai wanda ya ƙi bin umarnin Allah da manzansa kowane iri ne a wato kuje kuje fa kowanne za a gaya wa karinansa za a gaya wa sa'ikun ɗinsa da kuma shahidinsa da mai raka da mai da mai mara shaida a ce su je su saka shi a wuta manna'in lil khairi wanda yake hana alkhairi yake hana haƙƙin Allah yake hana zakka baya kyauta yake hana waɗansu ma su shiga addinin musulunci yake kore waɗansu daga musulunci baya san alhairi ce wannan ba shi da kyau ko wannan bid'a ce ko wannan haramun ne ko wannan kaza ne ko wannan kaza ne shine manna'il khairi mai hana alheri ga mutane ya sami su alherin nan na abu ne na abin duniya ko alheri ne na alherin samun rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai kana fikicin neman rahamar ubangijinka ba rahamar sa ba ba rahamar ubansa ko ta uwarsa ba ta Allah kake nema wanda ya halice ku gaba daya rabbuna wa rabbu lana a'amana wa lakum a'amalukum Allah ta'ala ya ce kowa aikinsa daban kai kana naka shi yana nasa amma sai ce ba za ka yi naka ba wannan shine tsantsar jahilci ke wasu malamai suna ce an safar da wannan aya ne ga walid bin mugira wanda aka ambace shi din nan da sufofi goma a cikin sotul kalami sotul nuni halatu di kullu halatin mahin hammazin masha'in binami manna'in lil khairi kaka kaga ai ya fito mu'tadil asim utillin ba da zalika zaizani za ta tula alai ayi kara a sadul awwali tun kabiya zaga su ne sufofi guda goma da Allah ya siffata shi ana to to shine manna'il lil khairi da akwai ƴaƴan dan uwansa ya hana su shiga musulunci to saboda ka musulunci alkhairi ne Allah ya kira shi anan ya hana su shiga musulunci yace in ku suka kuskura suka shiga musulunci kuwa to shikenan abin da yake yi musu na alheri shi yadda su da yake tafasarwa da taimako ya ya daina kenan iya mutukar rayuwarsa mutukar yana rayu shine dinnan wanda yake ta kwaikwayon Qur'ani ya kasa yana ganin kamar ya kowa ilimi da fasaha ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi amma ya kasa kawo ko da aya ɗaya wacce take da fasaha da balaga irin na ƙura'ani shi ne yake da waɗannan siffofin amma kuma duk wani mai wannan siffa irin tasa hukuncin su ɗaya na abu ya mu'tadin muribin manna'in khairi mu'tadin murid can kuma mu'tadin afi ya danganta fawasil mara'atul fawasil duk magana ɗaya ce to amma saboda nuna gwaninta wajen sarrafa kalmomi da harshe to yasa Allah ta'ala yake yin haka mu'tadin ne ya ya kasance mai ƙetare a iyakokin Allah duk abin da Allah ya sa ya ce nan shine halaccin hanto sai ya tsallaka ya aikata haramun muribin wanda ya kasance mai kokonto a cikin lamarin addini da kuma sakawa mutane su ma shakka da kokonto in an faɗa abu ya zo ya rushe rigice ga kanda ya kawo shubha allazi ja'ala ma Allah ilahan akar shine wanda ya sanya wata halitta yake bauta mai tare da Allah wani Allah da ban shi ma ya dauke wani Allah ne kaman wato ga wannan Allah subhanahu wataala kuma ga wani Allah nasa ya hada wannan shine shirka wato meyin shirka fa alqiyahu to daga Allah ya sake je tawa kai as-sa'iqu kai ash-shahid fa alqiyahu ku kuje ku hankida ku tunkuda yi ku tusa shi a cikin wutar jahannama fil azabi shadid cikin azaba wacce take mai tsanani wa qala qarinuhu to wannan kuma shedan ne wa kala karinuhu sai kuma karininsa shi wannan dan wutan wanda aka taho za a je a jefa shi a cikin wutar jahannama sai ce rabbana ya ubangijinmu ma a daga ni ban batar da shi ba dan a wannan ranar su kafire in sun ga wannan ranar sun ga azaba sun tabbatar da gaskiya kuma sai kuma ka makame uzuri uzuri to ai da za a kai shi shuta to ai me ai ni ba ni nayi ba badan kaina da an bai ni ni kade ga ga wanda nan ya batar da ni to sai ya nuna wannan karinin nasa wanda suke tare da shi a duniya wanda aka haɗa su shi ya batar da ni to sai shi wannan karinin fa ke rabbana ma a daga shi ubangijinmu abin da ke ke faɗa shi ne ban batar da shi ba walakin kana fi da lalin bai dama fi lalin bai dama shi batacce ne da na ga batacce ne shine ni kuma sai masa an gida mai kan tuzuwa tura ya ce in taimaka masa abin da ya faru ke Allah kuma sai ya gaskanta shi haka ne shi ne abin da ya zo a cikin sauti ibrahim salam inda Allah ya kawo abin da shi wannan karini yake wada shedan wa qala shedanu sai shaidan yake lamma ƙudil amru sanda duk aka gama komai kuma yanzu an san waye dan aljanna an san waye dan wuta yan wuta yanzu a kai su wuta yan aljanna za a kai su to anan ne shaidan zai zo duk wayannan da suke aiki aikin su suke da to a wannan lokacin ne shaidan zai lacca ma gaba daya kowa ma ya ji da shi da su karinan da wayanda aka batar abokan nasu mutane inna Allah wa'adakum wa'adal haqq ku mutane da shaidanu mutane da aljanu inna Allah wa'adakum wa'adal haqq hakika Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya ya aiko manzanni da saƙo idan kun bi shi kun bi su kun tsira a yau dinnan aljanna za ku shiga dindindin ba mutuwa ba fita ba tsufa ba abin da zai kare cikin aminci kuma kuma su manzannin nan sun bayyana kuma har yanzu wanda bai bi Allah ba bai bi so bai bi abin da suka zo da shi ba shi kuma a wannan rana wuta za a sa shi to daga wannan alƙawari na gaskiya to ni ma sai na ɗan kara nawa alƙawarin wawa attukum ni ma sai ne muku alƙawari to shi alƙawarin da Allah ya yi ya cika muku gashi dan wuta gashi dan wutan ne kamar yadda yace zai zama dan aljanna gashi dan aljanna ne kamar yadda yace zai zama amma ni fa ba aka lafta ni sai yace ni ba bakon zafi bane kawai daman ya saba yin haka lokacin da aka zo yakin ma badar ya ya zuga kafirin yace la galiba da kuma liyawar minan nas in dai maganar mutane ake yi mutane dai mutum wallahi yau ba wanda zai rinjaye da ku wa inni jarun da ku don saboda saboda ni na ce ina tare da ku su kuma suka hau suka zauna to amma bambancin su yake ne shi yana ganin abin da ba sa gani to lokacin da aka za a gabza yaƙi iblis ya duba ya ga mala'iku suke saukowa dokinsu baya tafiya irin dawakai sawunsu ne sama bayansu ne aka tsaye su hannunsu ba su da masu bare ta kubbai suna da almakashi na yanke kan magauta ya gansu wannan daga bakin mahaifiyata ne to da ya ga haka sai ya ranta na kasa ala a kibai kawai sai ya ranta a na kare kawai wa ƙala inni bari minku inni a rama la karau ni ba ni ba ku na ga abin da ba ku gani ba to nan ma idan an zo haka haka zai da an zo a filin tashin alkiyama an gama komai ga 'yan wuta ga 'yan aljanna su yan wuta suna zargin shi ya batar da su zai ce a'a alkawarin da ne muku ni ban cika ba na ce da ku in kun bi ni ni ma zan ji yadda ku daɗi zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza duk amma ru'i ne ƙarya ne amma dai ba a cikin ku duk ba wanda ya gani kai kai ka gani sanda da kake cewa ni ne ba da ka gani wa ma kana ni alaikum min sultanin ni ba ni da iko akan ku ba wata fawa da nake da ita wacce har zan tilasta ku ban isan tilasta ku akan ku bi ba abin da Allah ya ce ba ban isa kuma na tilasta ku ku bi abin da ni na saka ku ba abinda kawai ne shi illa an da autukum kiran ku kawai ne fasa jabtun ne kai sai kuka amsa ne shi kenan kawai na kira kun amsa saboda ka fala ta lumi ba wai zuwa ne na jawo mutum kai ka zo da kanka saboda ka fala ta lumu ne wa lumu amsa kada ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musulkin ma antum bi musulki ni ban zama mai taimakon ku ba a yau ba zan iya ba kuma kuma ba za ku iya taimako na ba a yau abin di ya fi karfin mu inni ka farmi ma a sharakatu mai dama ni mun raba gaye da abin da kuka ce ina yi kuka ce ina batar da ku sam ba ni ba ba ni ba ne kuka ɓata dalalin ba'i dama can a cikin bata kuke min zalimina domin azabun ali to wannan shi da wannan ayar wannan ta faɗaɗa akan wajen to shi ne abin da yake faruwa ya kamata mai hankali kenan in yanzu ya sani duk wanda ya bata ya sani wanda ya shiru ya sani kamar ya dan ƙwaro yake faɗa kowa gyara ya sani kowa bata ya sani haka ne kuma abin yake to da ka in ka bata ka sani to kai kokarin gyarawa in kuma kana kan gyarawa to kai kokarin ka tabbata akai kaga wannan kamar kalma ce wala ta lumuni wa lumu an fuzo ai kalma ce ta filatanci sai kar ku zarge ni ku zarge ni amma maluma wato kasuwa kenan saboda haka idan filatin yana so zai kai cikin kiya kasuwa ko abin nan to wannan bi zai karanta wala ta lumuni wa lumu an kai tofa yana kai sai ga an sayar lafazin ne kawai kai kuma bahaushe in ba haushi ne kai tabbat ya da ajila wata ma a gana noma ka sa hayar yi ne kaga kai sai dai kan asiyar kuzu min alqur'ani ma shi ita li ma shi ita ka ka ka ka riki qur'ani abin da kaga dama a qur'ani ka rika saboda abin da kaga dama shi kenan yana yi kuma an ce sayar wato to kamar a sayar da hausa a sayar ke luma kuma wancan kuma shi ma a sayar kasuwa shi ke sai kuma kowa ya samu biyan bukatarsa قال لا تكتسموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد sai Allah ta'ala sai yayi wa wannan karini da abokinsa mutum yi musu tsawa akan cewa kar ku yi rigima a gabana a yau a ranar tashin kiyama lokacin hisabi a cikin sai zan za ku za ku yi abin wannan ya zama safar gajjaji ai da a duniya ya kamata amma kuma sai ba an gama komai ga littafi a rubuce ba damar ƙara ba damar ragewa wa kada qaddamtu ilaykum bil wa'id duk wani bayani da zan yi na riga na gabatar tun a duniya wanda yake kyakkyawa za a saka masa a yau wanda yayi mummuna shi ma zai ga mummuna sakamako a yau mai badal qaul lati mu a guri na ba a canza ma in ne hukunci ba a canzawa wallahu ya hukum la mu'aqqiba li hukum Allah yana yin hukunci kuma ba a ɗaukaka ƙara ba wanda ya isa ya canza masa nayi na gama ba zan canza ba tunda kayi aiki da ƴan wuta kai ɗan wuta ne kuma ana bi zallamin lil aji ni ba na zalunci ba na zaluntar bayina kowa abin da ya yi shi zan bashi wanda ya aikin lada na bashi iyakacin sakamakon ladan ba zan rage masa ba wanda ya yi mummuna na bashi sakamakon mummunan ba zan kara masa ba na'am haka ne ku rasulullah ka gaya musu yau mana kulu da jahannama halim talat shi ne ko? ka gaya musu ranar da zan ce da wutar jahannama shin kin cika tunda ya ɗauki alkawari la'amla anna jahannama min jinnati wan nasu ajma'i lallai wallahi sai na cika wuta da mutum da aljan gaba daya to an zo yau ne ranar tashin kiyama an wannan jama'a ta zo a cusa wannan ta zo a cusa wannan ta zo a yi an ta zubawa an ta zubawa ba dai a tambaya aiki ko ta cika in so in ta cikan kuma sauran sai a san yadda za a yi kin cika wata kula halmi mazi akwai makara an ce wannan kalma da ta yi ko dai ta cikan babu wata gun da za a saka ko kuma tana cewa ne halmi mazid a ƙaro a ƙaro a ƙaro don saboda ta ɓata wa su kafiran rai kuma ta cika irin yadda ba za su samu gurin zama mai da mai abin nan wanda za su matsu a ciki izara min makanin ba'idun sami'ula ta gayyuzan wa zafira wai za ulku minha makanan zayyikan in aka jefa su guri matsatse da auhu nalika subura sai kuma su ta ihu suna neman ceto suna neman taimako za da uliyar musuburan waye wadda musuburan kasira ba kai tanku kun shiga uku ɗaya ba ku ce kun kun ma shiga uku dubu kun yi a banza ihu ka banza to saboda haka take so a karo don a cika a yi cikar kwari irin yadda ba wanda zai samu gurin mikewa masu don saboda azabar ta karu da wani kaulin kuma an ce a'a ai wutar jahannama yan tana da faɗi saboda duk wannan zubowar da ake ta yi har yanzu akwai guri da yawa inda bai samu ba saboda haka ne take ce halmin mazi a ƙaro mana akwai ƙari abu saboda aka ƙaro wannan wuta ke mun ji irin siffa ta 'yan wuta da kuma irin azabar da za a yi har ma wutar za ta cika akwai hadisai ingantattu waɗanda suke nuna cewa za a yi ta zubawa a yi ta zubawa ba ta ci gaba a yi ta zubawa ta ce je a karo to kuma Allah saboda rahamarsa an ce za a yi ta zuba sosai a yi ta zuba 'yan wutar da yawa to zai bari saboda rahamarsa ko waɗansu ko za a cece su ko waɗansu za amma dai wanda ya mutu yana kafiri kam wannan kam za ta cikin wuta zai shiga su to saboda haka aka ce sai tukunna Allah subhanahu wata'ala wa za a kadamahu fiha hatta wa za a kadamahu ya har sai Allah ya saka kafarsa tukunna a ciki to sai ta rika da'a da ko kuma kat kat wato sai ta rika cewa na cika na cika na cika na cika kamar wato a daina sakowa wani lokacin an ce kuma a'a za ta cika ne kamar irin yadda mota irin ta katako nan ta ce da fasinja da kaya tana kara in an shiga guri mai galin mai abin da tana kara kikikiki har sai ta zama haka sannan kuma wa uzlifatil jannatu sai kuma a matso da aljanna wannan mun ji waɗanda suka ki Allah da manzansa suka ki alhairi ga wasunsu suka ki ba da abin da Allah ta'ala ya ce ba suka ki yin taimako suka ki sada zumunci da sauran duk wani abu na alheri mun ji irin azabarsu to yanzu kuma ga muminai su kuma waɗanda suke saɓanin waɗancan kishiyoyin waɗancan su kuma sun bi umarnin Allah ɗin sun bi umarnin manzon sallallahu alaihi wasallama sun yarda da alkurani sun yarda duk irin abubuwan da Allah ta'ala ya ce ba su yi wani kyashi ba ba su kuma zo da haƙƙin wani a tare da su ba to su kuma uzul fatil kuma sai a matso da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah gair ba'id ita aljanna tana kusa ba nesa ba don su samu saukin zuwa inda a nesa yi to har yanzu an dan wahalar da su to a kusa take haza ma tu aduna ce to wannan shine abin da aka yi muku alkawari wannan shine abin da aka yi alkawari kulli abdin hafiz kulli awabin hafiz wannan shine abin da aka yi muku alkawari kulli awabin ga wanda duk yake yawan komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan komawa ga sallah mai yawan komawa ga zikirin Allah mai yawan komawa ga tasabi mai yawan komawa ga ayyukan alheri to kowanne kamar yadda aka ce kullu kafarin anidin a can kowanne kafi mai kaurin kai to wannan kuma kowanne wanda ya sufar da wannan siffa to aljanna yau ta zama tasa shine awabin hafiz shine wanda man kashiyar rahamana bilgai wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye ai annabi sallallahu alaihi ya ambaci wani mutum wanda cewa shi shi kaɗai kawai ya tuno Allah hawayensa ya zubo to idan yana da cikin waɗanda za su shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai ta a cikin waɗanda za su shiga inuwa nan guda bakwai da Allah ta'ala ya faɗa to irin wannan wanda ya ji tsoron Allah a boye yana da shi waje a bi kalbin bi kalbin muni ko ya zo da zuciya wacce ta kasance muni kama mai yawan komawa ga Allah mai yawan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai a ce da su udkhuluha bi salam eh ku shiga aljanna din bi salam wato cikin aminci ko kuma ku shiga aljanna a yayin da mala'iku suke muku sallama suke gaishe ku wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum dibtum a wancan shi dibtum fada kulwa khalidi wannan kuma salamun alaykum bima sabartum fanima uqbada za mu ga mala'iku ne suke musu sallama ko wannan kalma daga sallama ce ta mala'iku ko kuma daga aminci ko kuma duka biyu ga aminci ga kuma mala'iku suna yin sallama babu shakka idan da ba a san meye aminci ba a wannan zamani musamman a wannan kasa yanzu an san meye muhimmancin aminci dan aljina zai ji zauna ba ruwansa da tsoron kowa amma yanzu idan a najeriya kila dan motsi ma kaji kana tafiya sai kai waiwaya kana waiwayawa kuma a gaban ka ba ba san waye ba baka san meye ba amma aljanna har abada a cikin aminci take har abada ba yunwa har abada ba kishiwa har abada ba bakin ciki wanda za'ana ma fi sudurin mingir wa qala alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana lagafurin shakur dan aljanna kullun a farin ciki yake kullun a jin daɗi yake kullun sai ni'ima ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima kuma ba abin da zai tuno ya faɗar mar gaba shi dai ba rashin lafiya zai ba shi ba mutuwa zai ba shi ba tsufa zai ba shi ba canzawa za a ce to shikenan in an shekara kaza kuma za a fita daga aljanna za a koma wani guri ba ko ɗaya to me zai tuno ya faɗar masa shi ba wani nasa ne ko zai mutu ba shi ba wani nasa ne zai rashin lafiya ba shi ba wani abu zai bukata in zai tafiya ko ko wani abin hawa yaya zai abin da kaga dama kawai da kariya a zuciyar ka kawai sai gani wannan abin ya abin hawa sai wanda kaga dama kun fiya matar da una ko ko ma yadda una duk abin da kake bukata da ka faɗa shi za ka yi in ma motar kake in jirgi kake in akan tsuntsu za ka yi tafiya in haka kake so ka yi tafiya ba komai a amma ka kana tafiya shikenan matar shi an fuso duk wani abu da kake sha'awa a zuciyarka shine za a yi maka an yi an aji har tashin kyama suna nan abincin irin wanda kake so shi zai zo in ka za kake so ta zo sai kun yan hira ka ce ina son so aya kake so na a soye ne ko a dafa ne ko farfesu kake so ko kuma in zame maka mita tsaye sai sai ka ce ka za sai ga ta zama ba irin na duniya mai kyau ko mai daɗi sai ka gama ka cinye kawai sai kuma ta ta ta ta ta zo kun zauna kuma to haka abincin aljanna yake abubuwa ne na abin sha'awa duk wani abu ke na kayan wasanni duk ga suna abun duk da aka hana a nan to a can halis ne dama an hana ne don kare zama ka saba da shi a nan in ka kaje kamar ko yajin shehu ko ko wani abu zalika yawmul kulud yau ne ranar shiga aljannar da ake ta faɗa ake ta faɗa sautawar haka ku shiga yau ne ranar don ma sha'u na fiya ga ayar mata duk abin da suke so akwai shi a cikin aljanna ko meye kake bukata akwai shi kuma da ke har yanzu akwai wani abin da na yi lahum ma sha'una ko lahum fiya ma sha wa ladaina mazid kuma a wajen mu akwai ƙari lallazi na ahasunu husna wa ziyada wa'anda ahasanu suka kyautata aiki alhusna aljanna ta tabbata gare su wa ziyada da ƙari to me ƙari din shine yardar Allah subhanahu wata'ala ko ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar juma'a duk ranar juma'a Allah ta'ala yakan shirya liyafa ga 'yan aljanna kamar yadda ake taro a nan a zo a saka kujeru na alfarma haka ake saka kujeru na alfarma na zinare na daiman annabawa manzanni ga kujerunsu a zuwa saka shahidai ga kujerunsu su dikai ga kujerun mumine ga su shi ma Allah ga tasa su daddare ranar kuma ma an ce ranar wanka ba ba a ɓoyin kuma cibiya a abin di ya zo ƙarshe Allah Allah shi ma fitowa zai yi ya zauna duk ranar juma'a sannan da duk an haɗu ga baki ɗaya a aljannar an haɗu ki to me kuke nema kuma shi a to me muke nema ku tun ga me babu komai muna da shi shi to ni ina da abin da zan kara muku ko dai ya fito su gan shi eh so saboda sai su ji wato duk wannan gan nasa ya ma fi duk kowace irin ni'imar aljanna ce jin daɗi da kwanciyar hankali kuma ce da su na yadda da ku har abada ba zan fishi da ku ba to wannan shi ma din ya fi aljanna an faɗa ma ka karanta a cikin ƙurani wani ruwa ne min Allah ya akabar yadda daga Allah subhanahu wataala yaddar Allah ta fi aljanna ta fi duk abin da yake cikin aljanna zalika huwa al-fawz al-azim babban rabon da kake to wannan shine babban rabon wannan shi yawon mulmuzi ina jin na taba ma a yi hudu ba kan wannan ko wannan ya yawon yawon mulmuzi da yake ranar juma'a ke yi da na kawo wannan magana ce mai tsaho irin taron in kaga taron ko don wannan ma mutum zai fata ya zama dan aljanna abun fa yana da ƙayatarwa sosai kuma Allah subhanahu wataala shine babban bako abu ga manyan kuma baki an samu su kujeru na musamman annabawa kowanne da irin nau'in aikinsu shine kuma gwargwadon irin kujerunsu a bambanta wannan mai kaza wannan mai kaza a zuwa zazzauna ka san ba zancen haske ake ba zancen kanshi ake komai na'am yau ai shi makaranci idan an zo za a abinansa shi nasa wannan yana da cikin 'yan aljanna kuma makaranci na alkuran shi ma'al kiram albarara wato yana tare da mala'iku shi nasa matsayin ai ba kare ba ne yana tare da mala'iku waɗanda suke masu yawan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya zama cewa ba sa ba su taɓa saɓawa Allah ba duk abinda Allah ya ce su yi zafi irin su mala'ika jibrilu makaranci ga kujerarsa ga kujerar mala'ika jibrilu da muka mala'ika asrafilu manya-manyan mala'ikun nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗa a cikin surar a basa wata wallah kuma sannan a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi makaranci ai shi wannan baka baka suke da Allah in makaranci zai ce zo sai ka zo ka zauna a gabansa ku yi hira yi ma tambayi ka bashi amsa kowa yana gani ai kaunar ba karama ce saboda haka mai kokari ga cewa muna karanta wannan littafi littafin da ya fi kowane littafi da Allah ta'ala ya taba saukarwa littafin da aka saukarwa annabin da babu irinsa duk a halitta babu shakka matsayinka ba zai zama matsayin da sauran mutane Allah ta'ala yana cewa idan kowa yana da irin nasa yana da nasa yan kungiyar ko yana da nasa mutanen ko yana nasa ahalin to ni makarantar alkurani su ne ahalina na mu je kuka ta samu inda ba ya sai
وكم أهلكنا قبلهم من قومهم أشد منهم بطشا أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو وهو shahid to har yanzu dai an dawo kuma ana bewa annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri ana rarrashin sa wa kam a halakana abalahum min karni da yawa kafin su nan kafirai kureshawa larabawa wayanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ai da yawa kafin su muka halakar min karni wato jama'a jama'a jama'a irin su jama'ar annabi hudu irin su annabi salihu irin su jama'ar fir'auna jama'ar annabi musa irin su su fir'auna na marudu su karuna da yawa wato irin su irin su muka halakar da su waɗanda suka fi ku suka fi waɗannan na makan idan ƙarfi ne idan dukiya ce idan ya'ya ne idan makamai ne idan iya yaƙi ne duk sun fi su amma da muka aika musu manzanni suka karyata muka halakar da su a yanzu babu su fanakabu fil biladi wato masu kutsawa cikin garuruwa suna fatauci masu kuɗi ne attajirai ne sun shiga lungu-lungu na duniya wajen neman kuɗi sun tara kuɗin amma bayan duk da suka tara suka yi ƙarfin muka zo muka halakar da su don mai saboda ba su gaskanta da saƙon da na yi ta kan manzanninsu ba sau da ka yara su wa'annan wa'anda ba su ta kara sun karya ba ba su isa komai ba su ma idan ya kasance ba su ba abin da ka kira su din ba to shi kenan su ma abin da ya samu waɗancan shi zai zo ya same su ko a duniya ko a lahira ko duka biyu hal min mahis shin a cikinsu akwai wanda da aka zo za a halakar da shi ya iya gudu akwai wanda ya tsira a cikinsu akwai wanda muka yi nufi za mu yi musa azaba suka tsira duk ba wanda ya tsira ba wanda ya iya gudu kowanne irin mutanen annabi salu su an ga irin yadda aka yi musu mutanen annabi shu'aibu mun ga irin yadda aka yi musu kofar rago suka gaggajimare suka zo suka taru a wuta ce a ciki haka nan mutanen annabi hudu su ma suna tsammani ruwa ne za a yi su ma ashe iska ce a ciki mai bala'i ta halakar da su shir'auna ya zo ya ga ruwa ya ɗauka cewa ruwa ne kawai hanya ce kawai aka yi masa wani gunkinsa ne ko wani tsafinsa ne ya sa ruwan ya dace kawai sai ya wuce sai da ya shiga da shi da jama'a kaf ruwan ya rufe da su duk ba wanda ya iya gudu ba wanda duk gaba ɗaya aka halakar da su su sau da gara su da sai kai haƙuri wannan al'ada ce dama ba kai kaɗai aka taba karyata ba an karyata annabawan da wato sai ga gabace ka kuma duk wanda ya karyata ka ba zai tsira ba shi ma duk wanda ka kira shi ya ƙi to shi ma makomarsa kenan saboda haka Allah ta yake kira ba wai sai wai kafiran ba ba inda fi zalika da ayatan ku da zikira wa'azi ne tunatarwa ce da muka lahu qalbun ga wanda yake da zuciya a halarce ba wanda zuciyarsa ke yawo ba wanda yake da zuciyarsa a halin yanzu tana jikinsa wani abu bai ɗauke hankalinsa ba wa huwa shahid wanda zuciyarsa take a halarci kuma take cikin nutsuwa kuma sannan wanda yake da kunne mai sauraron gaskiya inna fi zalika da zika liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid wanda yake da zuciya ko kuma wanda ya kasance yake sauraro kuma hankalinsa bai wani gun ba to waɗannan kaɗai su ne irin wannan wa'azin zai amfane su kuma saboda su ake amma wani daman ba zai saurara ba ko wani daman zuciyarsa tana wani guri to wannan kawai ba da shi ake kamar yadda muka faɗa ƙur'ani shirya ne da shiryayyu amma saboda haka ai shi ke na ga adamta minti biyar minti biyar ni me ne wannan wanda suke so su rika haddacewa masa'alolin da suke cikin littattafansu wa'yansu harafai ne wanda suke masu sauki a bayan littafi kama ce ko nan littafi to daga bayan littafi ka samu wani guri inda za ka samu za ka rubuta alifai guda hudu guda uku da farko to iri-iri ne abu na farko dai wanda za a rubuta shine haƙarin masu wayanda suke tsanga sun zame haƙarmin komar ba kaga muna da ya amma duk masu irin karatu haka a islamiyya a cikin qur'ani duk ba san irin wayannan abubuwa ba san mene ba san taguje ba eh, ba san baguje ba ba su san fifa iya ya zawai da ba eh? eh? eh su ba san takuri ba sai dai kawai eh, ta ta kawai to dai irin duk ba su san su ba to saboda ka haƙarami an ce da kai haƙarami guda ɗaya ka wato bai hadda kowa ba ne lauhun mahafuz irin wannan lauhun din to irin wannan to shine kamar ha karami komar baya wato ha'un dai ha'un guda biyu alifai guda hudu lam'ara daya sai wau sai kuma alifai guda uku har ne sai ha karami ha karami guda uku su ne kawai abinda za ka rubuta a bayan littafin ka insha Allah kullum abin da ke cin wannan littafin zai zama ka haddace shi sai ka zama wa amma bi ni'imtar rabbika wa qadir kaman ni sau daga idan malam ya zo yana karatu ma ni ba ruwa na da shi tunda a sakandare akwai textbook sau daga duk littafan da suke duk textbook zan haddace su gaba daya tun daga sunan littafin da wanda ya wallafa har zuwa karshe da kwanan watan kwaiwa shi ma wannan wannan shi ma haka shi kenan kawai kai kada ka dawa ko wannan abu ma ba zai ba to ni ina yin wannan ba tare da wannan din ba eh oho eh eh ai diga ga wai da sun daddauka eh to idan kuma kamar yanzu a ce mutum yana jin tsoron wani shi ma irin wannan harfan ne kana jin tsoro ko kuma a wani abu ne yake faruwa kake so mutane su daina yaɗa nuwa wato abin da ake cewa ɗaurin harshe wannan abu ne wanda yake faruwa wani mutum zai kasance kawai a rika yaɗa waɗansu abubuwa a game da shi alhalin kuma shi bai yi wannan abu ba amma kuma wannan zai iya bata masa suna ko wani abu dai wanda zai zai iya jawowa ko ya rasa wani abu to yaya za a yi a daina ga mutane su manta da wannan abin ya faru to shi ma inda alifan ne ake rubutawa uku da farko sannan sai a yi ba sannan sai a sake rubuta alifi uku da farko uku na biyu kenan sai a sake rubuta ba ba'un wato babu je sannan kuma sai a rubuta alifai uku sai kuma a rubuta ca ita ma ca guje din ce amma da yake lokacin da ake yin babbaku tun daga fatiya har alantar kai babu ca shi ne amma ban sani eh ko in za a rubuta sura a ce salas aya sutun nasari ce maketun waya salasu madanetun ce ɗaya madanetun salasu aya daidai ko irin wannan kautari sutun kautari a tutuwatu ashe akwai ina ɗin lai kautar ayi da akwai ta ashe ga ta to amma ba ta guje ke ko ta ce to wannan ta guje za a alifai uku ba alifai uku ba alifai uku ca gobe wannan ai ba mahi da wala alif uku ba alif uku ba alif uku ca shikenan to amma ai akwai sauran rina kuma a kafa za ka rubuta kuma la ta kafu da rakan wala ta kasha wannan yi tana cikin so ta daha inni ba da dai inni la yakhafu ladayya al-mursalu sutun nawi la yatakallamuna illa man anzala rahman wa qala sawaba amma sannan sai la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim saboda kuma da ayoyi guda uku wanda da suka dai da masu wayar ga wanda ba ba saba da karatu ba shine wacce take cikin sahi sai kuma wacce take cikin sutun nawi ni la yakhafu da dayan murtala ne ma ba daidai sai na rubuta la ta kafu da akwai wanda suka iya abin nan ko ne yake ce hatimi ko da akwai da musallisul gaz- gazali musallisul gazali ka san harfa iri biyu ne akwai muzdawajai akwai kuma mufradai akwai waɗanda suke ba su da mara akwai waɗanda kuma duk mara ne a ka'ida waɗanda suke duk muzdawajai wannan abubuwa ake da suna alkhairi wanda suke kuma mufradai wannan abubuwa ake da suna sharri wannan ilimi ne mai zaman kansa ka ce za ka yi wata magana to za ka yi ga sharaba shanu Eh, wala taqahu ma laysa laka bihi ilm Allah ta'ala ya hana wannan kar ku rika cewa za ku sa baki ko ku yi magana abin da baka da ilimin wannan abu Eh, kaga ah, tunda goma ne ko Eh, tunda ah, a ba ja da hawa za ha sa ya ɗa ne ko eh to kaga ma shi har ma ya ma rubuta su a nan eh sai mu gani eh, hmm, ɗaya, biyu uku hudu to ban san da irin harfan da kake rubuta ba. Eh, a ɗaya a nan sai ka je ka sa biyu a can Hmm? Eh, wanda dai in an kirga ta ko ina sha biyar za a gani ta ko ina duk da inda ka yi za ka ka kirga sha biyar in haka da haka ne in haka da haka ne in a haka kai in a haka kai sha biyar za a gani yawan na kasa shi da a gidan biyar za sai na ga Hmm. wato kuma irin wannan ni kuma ban- ban san shi wani wannan abu mai mai abin ne mai rijiya kai Oho. na gane ai duk na na musallisin gazali ne to ah, kaga ba biyu ce dal hudu ne wau shida ne ko ha karami takwas ta gan su ko? to wayannan su ne muzdawaje ai eh, wayannan bibi ne Ah, iban namba ne to am- to amma kana kuma da ɗaya ko kana da uku kana da biyar kana da tara to wayannan nake nufi ɗaya uku biyar bakwai tara bakwai ne ban faɗa ba guda biyar to su ne muzdawaje ɗin su ne ake rubutawa a alal misali idan ya kasance din kana jin tsoron mutum a, ko wani mai mulki ne ko wani alkali ne ko wani wanda kake jin tsoronsa ko zai cutar da kai kuma dole sai ka je inda yake din yana kiran ka ko ko ka- za ka je kana tsoro kar wani abu ya same ka kar a daure ka ko kar a kashe ka ko kar to abinda za ka yi kawai sai ka rubuta wannan din a jikin babban dan yatsanka na hagu shi ke naka abin da za ka yi kawai kamar babban ɗaya kama a jikin nan kawai ko daga nan ko daga nan sai ka rubuta kawai sai ka je in je yana nan din to zai ji tsoron ka ya ga kwarjinin ka a maimakon ya cutar da kai to sai dai ya amfanar da kai sai dai ka dawo da aminci wayannan su ne haramun da za mu faɗa a yau abin da makaranta daidai Allah ka ba mu nan wanda muka kuskure Allah ka gafarta mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam